أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا بقي قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا هدو wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasar ɗinmu na saba'in da hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da ma ja a fi ƙira'atin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ba'adu hadhihi salawat irin ayoyi da surorin da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yake karantawa a wasu salloli mun kammala da wannan don kuma haka za mu tashi alwitiru alwitiru witiri hukumuhu wa fadluhu me hukuncin wato yin wutiri me kuma falalashi alwitiru sunnatun mu'akkada malam abdulazim albadawi ya ce wutiri sunna ce mai ƙarfi sunna ce mai ƙarfi hatta alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallama wa raggaba fihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalin mutane akan su dinga yin wutiri ya kuma kwadaitar da su akan su dinga yin shi an abi hurairata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala daga sahabi abi huraira Allah ya haɗa mu da shi a aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah witrun yuhibbul witra lalle Allah kwaya ɗaya ne tak ba shi da wani koma bayansa ba wani koma bayansa kwaya ɗaya ne kwal ɗaya ɗayan da ba shi da kishiya ba shi da abokin tarayya yuhibbul witra to kuma Allah yana son duk abin da yake mara mara in aka ce mara da hausa shine abin da bature ke ce masa odd number wato bayan kwaya biyu a samu ɗaya a kai ina fata an fahimta bayan biyu a samu ɗaya a kai don haka uku mara ne biyar mara ne bakwai mara ne tara mara ne sha ɗaya mara to duk abin da yake da irin wannan yanayin to Allah yana son shi an gane magana da kyau ko kuma shi yasa za ka ga abubuwa da yawa Allah sai ya yi su mara sama guda bakwai mara ce ƙasa guda bakwai mara ne kwanakin sati bakwai mara ne ko na fata an fahimta ɗawafi bakwai mara ne an gane magana da kyau ko to haka za ka samu kuma uku uku uku uku a musulunci da bakwai bakwai bakwai bakwai a musulunci amma bakwai bakwai bakwai ma ya fi yawa to duk abin da yake da wannan tsarin allah yana son shi na fata an gane don haka inna allaha witrun yuhibbul witra Allah kwaya ɗaya ne tak yana kuma son abin da yake mara shine abin da yake bibbiyu bibbiyu sai a sa ɗaya a sama Allah ya shiryar da mu wani aliyin ƙala innal witra laysa bi hatimin wala ka salati kubul maktuba walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama autara thumma qala ya ahlal qur'ani autiru فإن الله وتر يحب الوتر daga Aliyu dan Abi Talib Allah ya hada mu da Aliyu a Jannatul Firdausi Aliyu yake cewa innal witra laysa bihatimin lalle wutri ba dole ba ne ba farilla ba ne ba wajibi ba ne an gane wala ka salati kumul maktuba kuma shi ba kamar sallolinku na farillai yake ba shi wutiri ba kamar salloli na farillai yake ba walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama autara sai dai shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an samu a rayuwarsa yana yin wutiri sun maƙala sannan annabi ya ce ya ahalal qur'ani autiru ya ku masu qur'ani ku dinga wutiri wato ku dinga tashi cikin dare kuna salloli kuna wutiri sai ce fa inna allaha witrun yuhibbul witra dan haka Allah kwaya saboda Allah kwaya ɗaya ne kuma yana son abin da di yake wutiri shi yasa zaka ga hatta sallolin dare ana so su zamanto wutiri ko dai uku biyu kenan da wutirin ɗaya ko biyar hudu kenan da wutirin ɗaya ko bakwai hudu kenan biyar bakwai abin nan shida kenan da wutirin ɗaya ko tara ainihin wato a nawa takwas da wutirin ɗaya ko sha ɗaya goma da wutirin ɗaya ko sha uku sha biyu da wutirin ɗaya to ana son za ka ga sallah yawanci haka ake so a yi ta kamar yadda za mu zo mu ji hadisai akan haka to wannan kaga ya nuna mana wato hukuncin mutiri cewa sunna ce mai ƙarfi idan an ce sunna mai ƙarfi wasu suna ganin ma kamar wutiri wajibi ne akwai wanda suka tafi ma akan wutiri dole ne amma maganar gaskiya ita ne wutiri ba dole ba ne amma akwai wanda ma malaman da suke ganin kawai idan aka ce a dare ya yi har gari ya waye ba ka yi wutiri ba to kamar ma ka saba wata doka ta ubangiji subhanahu wataala amma magana mafi inganci magana ba haka take ba lalle dai wuturi abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske mai girma sai dai kawai ba wajibi bane kamar yadda sayyidina ali ya faɗa ina fata an gane laysa bi hatimi waqtuhu to yaushe ake yin wuturi mun ji falalar shi Allah yana son shi ka ku duk abin da Allah yake so to ya kamata nima da kai mu so shi ko saboda soyayyar wannan abin zai kai mu zuwa ga samun rahamar Allah ina fata ana ganewa waqtuhu yaushe ake yin wutiri lokacin shi malam abdul azim al-badawi yace yajuzu al-witru min ba'd salati al-isha wutiri yana fara halatta a yi daga zara an yi sallar isha'i ila tulu'il fajr har zuwa lokacin da alfijir zai keto duka wannan lokacin wuturi ne ya danganta kawai wanda lokaci kai kake so ka yi shi idan kai ba mutum ne wanda Allah ya yi wa baiwar tashi cikin dare ka yi salloli ba to bayan sallar isha sai ka yi shafa'i da wuturinka kawai sai ka je ka kwanta sai a salatu shikenan na fata an fahimta sai a salatu khairun minan naumi in kuma Allah ya yi ka mai ƙoƙarin farkawa da daddare to kana iya yin na filfilinka bibbiyu bibbiyu bibbiyu kana sallamewa sai ka bar wuturi sai ka kwanta bacci an gane magana da kyau ko ka kwanta bacci sai can dare sai ka tashi karfe sha ɗaya abin nan sha biyu karfe biyu karfe biyu da rabi uku sai ka tashi sai ka sake yin sallolin da kake so ka yi sannan sai ka yi mai sai ka yi wutirinka daidai kafin alfijir ya keto sai ka yi shi kenan sai kuma fita sallar asuba to wannan shi ne abin nan in ko misali ba haka ba to sai ka haƙura da sallar ma gaba ɗaya sai dab da sallar asuba ɗin sai ka tashi sai kai ko da na fila raka a biyu kai wutirin ƙwaya ɗaya sannan kai raka a cocin alfijir sannan sai ka tafi gida shi kenan abin nan sai ka tafi masallaci saboda haka za mu zo mu ji cewa annabi ya yi wuturi a farkon dare ya yi wuturi a tsakiyar dare ya yi wuturi a mai a ƙarshen dare duka wannan ya halatta na eh mutum ya yi shafa'i da wuturi bayan isha sai kuma cikin dare ya tashi yana so ya nafila abin da zai yi kawai sai ya nafila raka'a ɗaya sai ya sallama ya buɗe wancan wuturin kenan sun zama biyu sai ya ci gaba da yin bibbiyu bibbiyunsa in ya gaji ko ya ji ya ishe shi sai ya sake yin wuturi guda daya kun gane wannan shine abin da zai yi saboda wani lokaci farkon dare sai ka ji babu ka da nishadin tunanin tashi sai kuma cikin daren sai ka ji ka samu nishadi da karfi da abu na din tashi to sai ka sake buɗe sallar da kai ɗazu bayan isha in da ka yi wuturi sai ka sake yin kwaɗe sai ka buɗe watan sun zama hudu kenan to sai ka ci gaba da yin bibbiyu bibbiyu in ka gama sai ka sake yin wuturi sai ka kwanta a sai ka fita sallah ko kuma sai ka kwanta in kwanciya za ka sake komawa yi wallahu a'lam da haka ya juzul witr min ba'd salati al-isha ila tulu'i al-fajr wa huwa fi thuluth al-akhir min al-layl afdal amma idan kana neman wannan lokaci ne witri yafi falala to shine a ɗaya bisa a uku na dare ko ƙarshen ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe an gane ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe shine daga ƙarfe biyu da rabi zuwa kafin asuba ko daga ƙarfe uku zuwa kafin asuba wannan tsakanin to wannan shine lokacin da wutiri ya fi falala an gane an aisha ta qalat min kullin laili qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min awwalil laili wa awsatihi wa akhirihi fantaha witrahu ila sahar daga nan aisha Allah ya hada mu da ita a jannatul firdausi take cewa a dukkanin darare gaba ɗaya annabi yayi wutiri duka darare an gane min awwalin laili wata ran annabi ya yi wutiri a farkon dare idan baya jin nishadin farkawa sai ya yi wutirinsa da, wuri sai ya kwanta abin shi ko kuma in ba lafiya duka wannan yana yi wa ausatihi haka a tsakiyar dare idan yana jin karsashi da bukatar tashi cikin dare wa akhirihi haka karshen dare annabi yakan yi wutiri fantaha wutirahu ila sahar daga ƙarshe dai annabi sai ya doge da yin wuturinsa a ƙarshen dare shine ila sahar amma a kowanne yanayi na dare annabi ya yi wuturi amma daga ƙarshe annabi ya tabbatar da yin wuturinsa a ƙarshen menene a ƙarshen dare wa yustahabbu ta'dilul wutri awwalal layli liman khashiya Allah yastayqiza akhirahu wa yustahabbu malam abdul azim al-badawi yace an so ta'jilul witri a gaggauta yin witri awwalul laili ko awwalal laili a farkon dare amma liman khashiya Allah ya sai kiza akhirahu ga wanda ba zai iya ko yake tsoron ba zai iya farkawa a me ba a ƙarshen daren ba in dai ka san ba za ka iya farkawa a ƙarshen dare ba to ana idar da isha sai ka tashi kai shafa inka da wutri ka je sai ki kwar ki kwar he kai tai an gane magana da kyau ko kai tai da mun shari dama kai ka yi sallama kun sallame da wuturi jama'a ana ganewa ko kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhir al-layl liman zanna annahu yastayqizu akhirahu kamar yadda kuma mustahabbi ne a bar wuturi din har zuwa ƙarshen dare ga wanda yake da tabbacin cewa zai iya farkawa yayi sallolinsa na nafilfili sannan yayi wuturin shi ma'ana kawai an baka zaɓi in ka san baka cikin mutanen da suke da karsahin farkawa domin ina so ku gane shi fa ƙiyamun laili ba farilla ba ne ba wajibi ba ne abu ne wanda ake son shi yana da falala yana da alheri yana da daɗi amma in ka san ba za ka iya ba to ka yi shi da farkon dare ka kwanta shi yasa shi ƙiyamun laili daga zarar rana ta faɗi lokacin ƙiyamun laili ya yi shi yasa da ake maganar lailatul qadr lailatul qadr yana farawa daga lokacin da rana ta faɗi in dai rana ta faɗi to duk ibadar da kai a wannan daga faɗuwar rana zuwa asuba to ka yi ta a cikin lailatul mai lailatul qadr saboda haka kar ka matsa wa kanka ba wanda ya ce dole sai tsakiyar dare ka tashi ba wanda ya ce falala ce tahi tsakiyar daren ina fata kuna fahimta wanda ya fi a yi a farko amma da kai da kai a farko da wanda ya a tsakiya da wanda ya a ƙarshe duk ɗaya kuke in ma aka yi wani katari kai ka fihi ikhlasi kai da kai a farkon daren ina fata kuna fahimta ka fihi kiyaye dokar Allah sai Allah ya karɓi naka shi kuma ya watsar da nasa da ya a ƙarshen daren ko tsakiyar daren so karka matsa wa kanka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba wanda aka tilastawa la ikraha fi dini kad tabayyana rushdu min al-ghay domin zaka ga wani saboda ganin cewa ana ta magana akan tahi dare ayi sallah tahi dare shi dai ya san ba zai iya ba to yadda ake ta maganar karshen dare sai ya haramtu zuwa gayi a farkon ma tunda kawai ya ji kawai karshen dare ake ta magana tsakiyar dare shi kuma in ya kwanta yadda ka san an yadda buhun masara ina fata an fahimta ka san an juya shi aiko baya juyawa da kanshi to haka shi Allah ya yi shi to tun da ya ji kullum maganar ƙarshen dare ake kullum maganar tsakiyar dare ake ba a maganar farko don haka sai ya haramta wa kansa ma kwata kwata shi ba zai yi ba daga an yi isha sai ya je ya kwanta abin shi tunda maganar ta ƙarshen dare ne shi kuma ba zai iya ba to ya haƙura to wallahi mu gane ibadan nan da kake gani jama'a babban fatan mu shine a karɓa kuma babban fatan mu shine ka yi ta akan daidai to da wanda ya yi ta a farko da wanda ya yi ta a tsakiya da wanda ya yi ta a ƙarshe duka daidai ya yi duka annabi ya yi kuma ya ce a yi so in ka san ba za ka iya wancan ba to ka yi wancan shi kenan to galibi Allah ya saka malamai da alheri amma idan suka zo hesi ta ba da muhimmanci wa tsakiyar dare ƙarshen dare tsakiyar dare ƙarshen dare wani kuma malalaci ne ba zai iya ba don haka sai ya haƙura tun da ba a maganar farkon dare ya haƙura alhalin ba haka al'amarin yake ba a zunna an na kun gane tun jiddan jiddan jiddan jiddan Allah ya shiryar da mu yanayin aikinsa Allah ya albarka gaskiya ne wani ba wai lalace ba amma ya daku jama'a makaniki ne ko kuma lebura ne ko mesin ne ka duba daga bulo inci tara fa a hau da hi sama kuma tsakani da Allah ko ta ina ciwo yake a jikin shi kaga wannan ka ce tahi tsakar dare tsakani da Allah ai in ba imanin ya kai inda ya kai ba wallahi ba zai iya ba ko kuma ko da ba haka bai zama dan hauma hauma ya buga yayi kudu da mashin da gudu an jima ya dawo yayi arewa an jima ya dawo yayi haka shi ma ai wahala ne ai ko ko kuma ma'aikaci ne a banki ko a kaza in ya zauna duk ko ina nasa sai yayi ciwo ya rubuta kaza yayi sanin kaza ya tura kaza yayi kaza yayi kaza so kowa da yanayin ɗawainiyarsa to wallahi ke man yadda malam ya faɗa wani ba wai lalace da kuma sakaci ba yanayi ne na al'amarin yanayin da Allah ya ajiye shi yana so a zuciyar shi amma ba zai iya ba to irin wannan sai ya yi a farkon darinsa sai ya nemi guri ya kwanta ya huta jama'a kun gane magana da kyau ko ya kwanta ya huta kar ka matsa mishi shi yasa cikin sahabbai an samu waɗanda ba sa iya yin azumin nafila ba sa azumin nafila da aka tambayi wani daga cikin su yace a'a yace azumin nafila yana wahalar da ni ba zan iya ba saboda yanayin al'amura na amma kai da kake azumin nafila ni kuma ina wani aikin da wallahi in aka yi wani katari ya fi naka a gurin Allah so karka matsa mutum baya azumin nafila karka matsa mishi bashi ya sayi sabu kadde a musulunci a ce ba shi da wani kafa da ya rike wanda take taimakawa addini shi wani baya iya kiyamun laili bashi yanzu wani zaka ga duk litinin da alhamis zai yi azumi amma ba zai iya kiyamun laili ba yawa shi ma ya samu ko wani kuma ba zai iya azumin nafila ba amma zai iya tahiya kiyamul layli kuma to ba a ce komai sai ka tattaro ba ka samu abin da da kake yi wanda zai dafa maka a gurin Allah ka samu hayewa jama'a kuna fahimtar magana da ke ku wannan kawai shine don wani lokaci tsanantawa mutane da nuna musu cewa dole sai sun yi kaza fa wallahi yana daga cikin abin da ya sa suke gudun addinin nan jama'a ba a tsanantawa mutane annabi ya hana a tsananta wa mutane inna dina yusr annabi ya ce addini mai sauƙi ne walan yushadda dina ahadun illa galaba ba wanda zai tsananta wa mutane a cikin addini face sai addini yayi galaba akan shi yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'un min ad-dulja annabi ya ce ku sauƙaƙa wa mutane wajen musu bayanan addini kar ku kuntata musu ku dinga yi musu albishir din dacewa kar ku dinga firgita su kuna cewa in ba ku yi kaza ba za ku haye ba wa bashiru wala tunaffiru ina fata ana fahimtar magana su saboda haka aka ake bukata mutane su sauƙaƙa wa kansu su dinga bi a hankali suna abin nan haka wata rana wani mutum ya hango annabi ya dinga kwala mar kira ya muhammad ya rasulallah annabi ya ce hawwin ala nafsik kai bawan allah sauƙaƙa wa kanka ya ce ni ɗin nan fa da ka gani ba wani bane ni yar gidan wata mace ne da take cin kilishi a garin madina ko a garin makka annabi yana nuna masa ya sauƙaƙa wa kansa shi kuma yace almar'u yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim mutum yana son mutane bai gamu da su ba yanzu ya gamu da su ba zai nuna shauƙin sa ba yace ba laifi nuna shauƙin ka ka ganni amma kwantar da hankalinka ba a hankali jama'a kuna fahimtar magana da kyau to haka addinin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake ba kuntatawa ba takurawa ba matsawa ka bar mutane su yi iya abin da za su iya abin da ba za su iya ba ka bar su kai fatan Allah ya karba musu wanda za su iya Allah ya karba mana baki daya to wannan shine da haka yake cewa a min a wa yustahabbu ta'dilul wutri awwal al-layli liman khashiya Allah yastayqiza akhirahu an so mutum yayi wutiri a farkon dare idan yana tsoron ba zai iya farkawa a karshe ba kama yustahabbu ta'khiruhu ila akhiril layli liman zanna annahu yastayqizu akhirahu kamar yadda kuma an so a bar jutirin zuwa ƙarshen dare ga wanda yake da tabbacin cewa zai iya farkawa an abi qatadata anna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala li abi bakrin mata tutiru qala utiru qabla an anama fa qala li umar mata tutiru qala anamu thumma utiru قال فقال لأبي بكر أخذت بالهزم أو بالوثيقة وقال لعمر أخذت بالقوة كاجا النبي كو با wanda ya asara a cikin su ina fata an fahimci magana daga Abu Qatada Allah ya hada mu da Abu Qatada al-Ansari a garin Madina aljannar Firdaus yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li Abi Bakar ya tambaye sayyidina Abu Bakar mata tutiru kai yaushe kake yin wuturi ne kai Abu Bakar yaushe kake farkawa kai wuturi kala sai ce utiru qabla an anama ni nakan yi wutiri na ne kafin na yi bacci kawai daga farkon dare zan yi wutiri na sai na me sai ne sai ne bacci na kawai fa qala li umar sai annabi ya tambayi umar kuma mata tutiru kai kuma yau kake naka wutirin kala yace anamu thumma utiru nakan sharki bacci na a farkon dare tan sai in farka sai in yi na filfili na sai ne me wutiri qala fa qala li abi bakr annabi sai ce sai na abubakar akhasta bil hazmi kai lalle kana da kwazo ka dauki harkar harka ta kwazo aw bil wathiqa ko kuma ka riki alqawari ko kuma ka ce ka rike igiya mai karfi an gane ko bil urwatil wuthqa ko eh al urwatil wuthqa wa qala li umar umar kuma sai annabi ya ce masa akhasta bil quwwa kai kuma ka riki abu mai karfi kai ma ma'ana dai da wanda ya wutiri a farkon me dare da wanda ya ame kowa ya dace kowa akwai abin da ya samu akwai abin da ya more kun gane magana da kyau ko dan haka ya nuna musu kowa abin da yake kai daidai ne ai kamar wanda wanda suka yi tafiya ne a babu ruwa lokacin sallah ya yi sai suka me eh sai suka yi taimama suka yi sallah bayan sun idar da sallah kuma sai ruwa ya samu sai wannan ya ce shi zai sake alwala ya sallarsa tun da ruwa ya samu wannan kuma ya ce ni ban ga dalilin da zai sa in sake ba annabi cewa in ba ruwa a yi taimama a yi sallah kuma ba ruwa mun yi taimama mun yi sallah dan me zan sake shi kuma wannan yace to ai ruwa ya zo tunda ruwa ya zo idza ja alma'u batalat tayammum eh idza ja alma'u batalat tayammum idan ruwa ya zo to taimama ta baci dan haka shi sai ya sake alwalarsa ya sake sallah sai suka kawo ƙara gurin manzon Allah shi wanda ya sake alwala ya sake sallah sai annabi ya ce kana da lada kwaya biyu ina fata an fahimta shi kuma wanda bai sake alwala ba bai sake sallah ba ya bar wannan sallarsa da iya taimama sannan ya ce kai kuma ka dace da sunnar annabi muhammadu eh yanzu a gurinku a cikin biyun nan waye ya dace wanda ya dace da sunna ko wato shi ladansa ba zai yi wa a kirga ba dan ladan sunna baya kirguwa jama'a eh ladan aiki da sunna baya kirguwa da haka kawai aka ce kai ka dace da sunna ma'ana ba wanda dai ya faɗi amma dai wane ya fi wani to haka da wanda ya wuturi farkon dare da wanda ya wuturi ƙarshen dare ba wanda ya faɗi amma wanda ya wuturi a ƙarshen dare ya fi wanda ya ame saboda ya yi wuturi a lokacin da ya fi kowanne falala wajen a tashi a yi ibada jama'a kuna fahimta so addinin duka babu wani ta da jijiyar wuya da ya mutsa hazo in ka bi a hankali komai za ka fahimce shi kuma in ba za ka iya wannan bai wancan in ba za ka iya wannan bai wancan shi kenan kawai da ni da kai duk Allah ya datar da mu Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wannan shine da aka yi cewa wani akasta bil hazmi aw bil wathiqa shi kuma Umar ya ce masa akasta bil quwwa wa ana Aisha ta qalat kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi fa idza arada an yutira ayqadhani fa autartu ko daga nan Aisha Allah ya hada mu da ita a jannatul firdausi take cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli annabi ya kasance yana yin sallah wa ana raqidatun ni kuma ina bacci mu'taridatun ala firashihi ina kishingide ina baje akan shimfiɗan shi amma nakan bujuro zuwa ga inda yake sallah ma'ana kamar yadda wata waya ta nuna idan ya zo zai ruku'u sai ya sujuda sai ya taba ta ko ya tura kafarta sai ya sa goshin shi an gane idan ya miƙe zai ci gaba da kira'a sai ta miƙe kafarta saboda zai ɗauki kusan awa biyu kuma bai dawo sujuda ba dinga zuba tilawa kawai da haka sai ta koma bacci ta yi nisa a baccin ma annabi yana ta kira'a a tsaye sai ya yi ruku'u ya sujuda sannan sai ta da ita ya farkar da ita sai ya janye kafarta sai ya sujuda an gane maganar da kyau ku wanda wasu malamai suna kawo wannan hadisin a babun halaccin idan kana da alwala don ka taɓa matarka matuƙar ba da niyyar jin daɗi ba ne ko shi kenan ba matsala tun daga annabi yana yi na fata an gane so wannan shi ne to shi ne take cewa ina bujurowa zuwa ga shimfiɗa shi idan arada an yi to idan ya tana filfili biyu yana sallamewa biyu yana sallamewa sai ya zo ƙarshe zai yi wuturi a yi ƙazani sai ya farkar da ni fa'autar tuni ma sai ne sai ne wuturi tare da shi to sai wannan ya nuna ita na na aisha kamar ta yi na filfilinta a farkon dare amma ba ta yi mai ba wuturi ba annabi shi kuma ya na filfilinsa a ƙarshen dare tare da mai wuturi da haka in ya zo zai yi wuturinsa sai ya tada ita ita ma sai ta yi wuturin cantan na farkon dare da ba ta yi ba an gane magana shi kenan sai ta cika ta na filfilinta to wannan ya halatta ma'ana ya halatta yanzu ka tashi sai ka yi na filfili ka yi na filfili sai ka bar me wuturi sai karshen dare sai ka yi shi ya halatta na fata an fahimci magana za ka iya yin haka sai kai na filfilin ka raka abu biyun kai takwas ƙarshen dare sai kai ɗaya zama tara ko in kai goma ƙarshen dare sai kai ɗaya zama nawa sha ɗaya ko kuma ka yi wani ɓangare ka yi raka a hudu misali in ka tashi sai ka yi biyar sun zama nawa tara ko ka yi shida in ka tashi sai ka yi biyar sun zama nawa sha ɗaya ko kai takwas in ka tashi sai ka yi biyar sun zama nawa sha uku ko ba haka ba duka za ka iya yin haka kawai da shi wuturi ana so ya zama ƙarshen me na filfilinka na dare ya zama shi ne ƙarshen na filfilinka na dare wallahu ta'ala a alam adadin raka'atul wuturi wa sifatuhu adadin da ake so a yi na wutiri da kuma siffar yadda ake wutirin aƙallul wutiri raka'atun mafi ƙarancin wutiri shine mutum ya raka'a nawa ɗaya ɗaya gwal ya ka buga sallama kawai abinka wasu suka ce abin da yasa aka ce ana iya yin ɗaya shi idan ka haɗa shi da na filfilinka na yini waɗanda kai bayan azahar kafin la'asar ina fata an fahimta da kafin azahar da bayan magariba da shauransu kamar yadda muka karanta na sunanin rawatib ɗin nan yawwa to in ka tahi da daddare kuma sai ka yi tak ka haɗa su da wancan sai ka kwanta abinka wasu suka ce ya halatta a haka babu laifi wasu kuma suka ce a'a su sunan rawatib da rana ake yin su dama waɗannan ana maganan menene na dare ne amma dai ala ayi halin kana iya yin wuturi kwaya ɗaya tak babu laifi in ma ka haɗa su da rana ne in ma shi kaɗai kai da daddaren ba wanda ya ce ba kai ba don dama wuturi shine abu ɗaya wanda ba shi da ɗan uwa na fata an fahimta عن أبي آه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى daga sahabi abdullahi dan umar allah ya hada mu da ibnu umar a jannatul firdausi yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce salatul layli mathna mathna sallar dare shi ne a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama annabi ya ce fa'iza ka shi a hadu kuma subuha idan ɗayan ku ya ji tsoron asuba za ta ritsa da shi salla raka'atan wahidatan sai ya raka'a kwaya ɗaya tutiru lahu ma qad salla hay ta zamanto masa wutirin abin da ya riga ya sallata kun gane magana to da wannan hadisin ne wasu suke ganin cewa ita sallar nafilar dare ma ba a iyakanta ga adadin da za ka yi ba an gane saboda hadisin ya ce kawai ka yi biyu ka yi sallama ba a ce ga adadi ba yasa matsalar nafila a dare akwai saɓanin malamai da yawa ba wanda zai yanke maka cewa kaza su malaman hadisi suna yawan hujja da hadisin da na Aisha cewa annabi baya karawa a raka'a sha ɗaya a Ramadana ko ba a mai ba su suna dogara da wannan su kuma malaman fikihu eh suna kafa hujja da hadisan da suka nuna ana yin raka'a goma sha uku ne da haka yawanci za ga littafan fikihu sun fi kawo raka'a sha uku musamman bangaren malikiya ina fata an fahimta shi yasa za ka ga galibi a wannan kasar galibi tarawihin mu idan an zo raka'a sha uku ake yi sai kalilan daga cikin wasu masallatai suke yin sha ɗaya ina fata an gane to kuma banda wannan akwai ɓangare na uku shine wannan ɓangaren na ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama da wannan ne saudiya ta ɗauki irin wannan fatawar raka'a nawa saudiya suke yi ashirin da nawa a ba ku taɓa gani ba ai saudiya ba raka'a sha ɗaya ko sha uku suke yi ba ashirin da wani abu idan ma goman ƙarshe ya zo talatin da wani abu o ba ku taɓa lura ba to sannunku sannunku eh ashirin da biyar suke yi ba na tarawihi to idan goman ƙarshe ya zo kuma su yi ashirin da biyar na tarawihi sannan su yi me su kuma tashi su yi tahajjud su yi raka a sha ɗaya in an haɗa ya zama talatin da nawa talatin da shida agan ka je sai ka zage in dama ba ka yi a nan billahi lazi in ka je can kawai zagewa za ka yi duk idan mun tafi can wallahi ajiye wannan fatawoyin muke dimmi ta su kawai yi ya za ka yi to yi dole ka ajiye fatawarka ta najeriya wallahi raka ashirin da haka suke yin tarawihinsu ba ruwansu to ire-iren waɗannan hadisan suka dogara da su an gane magana da kyau ko kuma dukkaninsu waɗannan suka dogara da waɗannan abubuwa ɗin duka ba wanda za ka ce kai masa inkari domin duka hadisan sun inganta ba wani hadisi da aka dogara da ke a wannan babin wanda bai inganta ba to anan ne malamai suka ce kana iya yin riko da abin da ka ji ka fi gamsuwa da shi amma fa da sharaɗin kar ka aibanta wanda yake yin wanda ba naka ba shi kenan sai a zauna lafiya don yadda kake jin naka ingantacce ne shi ma yana jin me nasa ingantacce ne ai kamar matsalar idi ya haɗu da ranar juma'a ne idi ya haɗu da ranar menene juma'a an samu ruwayoyi da suka nuna annabi ranar idi ta haɗu da juma'a da ya tashi sai ya ce lalle yau Allah ya haɗa muku idi guda biyu wanda ya ga idan ya gama sallar idi ya tafi ba zai dawo juma'a ba ya yi daidai wanda kuma ya ga zai dawo to ni dai tun da ni ne liman dole zan jahi sallah na fata an fahimci magana don haka wanda ya ga zai iya ya tsaya ni sallar juma'a amma idan ka tafi kace ba za ka dawo juma'a ba ba za ka yi azahar ba kuma sai la'asar ba abin da ya dame ka ka yi daidai da haka ranar idi in ta haɗa juma'a idan kai sallar idi na raka'a biyu aka yi hudu ba da kai karfe tar na safe ka dawo gida ka ɗirki abinci ka ce a baje ma shimfiɗi sai kuma la'asar kar kowa ya tashe ka ko azahar ba za a yi azahar ba ba za a yi juma'a ba ya halatta to kai da baka yi juma'a ba kuma baka yi mai ba azahar ba iya idin nan da kai guda biyu raka'a biyu to kar ka aibanta kuma wanda bayan an dawo daga idi da aka kira juma'a kuma ya tafi aka yi menene da shi kar ka aibanta shi don kowa akan daidai yake abinda malamai suka ce shi limami shi liman dole su ya fito saboda akwai wanda suke da bukatar su zo su yi juma'a su to ka kai liman dole ka zo ka ja su haka ne ko ba haka ba amma su mamu wanda duk ya ga dama ce ba zai fito juma'a ba yayi daidai a sunnar manzon Allah da wannan ne ma wasu malamai suke cewa to in ku har haka ne to ashe sallar idi tana da ƙarfi domin tana iya ɗauke juma'a wanda mafi ƙauli rajihi sallar juma'a ne ce ce wajibi ce ƙauli rajihi dalilin da yasa ta zama wajibi saboda in an yi ta ba a yin me azhar azhar kuma me ce ce wajibi ce so kaga sallar idi ta ɗauke juma'a ta ɗauke me azahar don haka suka ce ko ba a ce sallar idi wajiba ba ce to lalle ku tana da ƙarfin gaske ban gane ko kun gane ba Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya datar da mu Allah ya karɓa mana ibadunmu da ayyukanmu to mu je sai ke cewa wa yajizu dakata haka ne wa ya juzu ku yauwa a wa ya juzu an yi wutira bi talatin ya halatta mutum ya yi wutiri da kwaya nawa kwaya uku shine kamar yadda ake shafa'i da wutiri bayan sallar mai isha shi kenan kai wannan haka je ka kwanta ya halatta in kai haka baka yi laifi ba baka tashi ka ƙara wasu na filfili ba kayi shafa'i da wutiri bayan isha kayi au hamsin ko kuma ka yi wutiri da kwaya nawa biyar au sab'in ko kai wutiri da kwaya nawa bakwai au tis'in ko kai wutiri da kwaya nawa tara an aisha ta qalat ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata rak'atan yusalli arba'an فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا daga nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasance ba yazidu yana karawa fi ramadana a ramadana wala fi ghairihi ko a wajen ramadan ala ihda asharata raka'a akan raka'a goma sha nawa sha ɗaya ko sun yusalli arba'an yadda annabi yake yi shine sai raka'a guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar kai tambaya dangane da kyawun su da kuma tsayin su to shi yasa malamai suka ce in har zaka takaitu akan raka'a 11 to ana buƙatar ka tsawaita sallar da karatunta dan haka annabi yake yi kun gane magana in zaka takaita akan 11 ana so ka tsawaita karatun ka tsawaita ruku'u da sujuda ina fata ana fahimta fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kar ka yi tambaya dangane da kyawunsu da kuma ainihin wato tsayinsu to wannan kuma na farko kenan na biyu kuma ya halatta a haɗa raka'a'i guda hudu ba tare da an yi musu mai ba zaman tahiya ba sai a me sai a ƙarshe kun gane maganar da kyau ku akwai wanda suke cewa an aka yi biyu sai a yi tahiyar amma ba za a yi sallama ba sai a miƙe a ci gaba a'a in ka fara tun daga ta farko kai ta miƙewa in ka gama ka miƙe in ka gama har sai ka je ta nawa ta hudu sannan sai ka zauna kai tahiya sai kai menene sai ka sake tahi sai kai irin wannan kwaya hudu ya halatta haka kuma idan kana so ba an ce ana yin wuturi da kwaya uku ba yanzu misali shafa'i da wuturin nan to kana iya haɗe su su ma zama ɗaya sannan ka buge su da sallama ɗaya fab gaba ɗaya kawai sai ka make su kun gane magana da kyau yauwa biyar ɗin nan da aka ce ana yin wuturi da biyar su ma ya halatta ka me ka buge su da sallama ɗaya zama ɗaya jama'a kuna fahimtar magana ai dama wani karatun ba ma faɗarsa ne sai an yi so saboda an iso an yi maka bayani sai ka kasa ganewa to amma yanzu cewa da aka yi a wa ya juzu an yutura bi talatin ka yi wuturi da ƙwaya uku shine ka yi su duka guda ukun a jere in ka ga dama ya yi kuma ka rabe kai guda biyu kai sallama ka tashi kai ɗaya kai sallama ba wanda ya ce baka yi ba duka ya tabbata a sunnar manzon Allah yawwa ko kuma ka dinga zuwa yau kai wannan gobe kai wancan tunda duk ya tabbata a sunna wata ran kai sallamar daban-daban wata ran kuma ka haɗe su to shi ne take cewa zai yi hudu karka tambaya dangane da tsayinsu da kuma menene kyawunsu sai ya sake yin hudu karka tambaya dangane da tsayinsu da kyawunsu sun mai salli salatan sannan sai ya guda uku kuma a haɗe kaga kenan tun da muka ɗazu ba mun ce ana iya yi da guda uku da ƙwaya biyar da ƙwaya to kaga a nan ma sai ya yi da ƙwaya nawa a ƙarshe ƙwaya uku an gane magana da kyau ko in yayi hudu yayi tahiya yayi sallama ya sake yin hudu yayi tahiya yayi sallama sai ya tahi kuma yayi nawa uku sai ya tahiya yayi sallama kikenan Allah ya shirya da mu wa an ha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 13 raka'a yutiru min dhalika bi khamsin la ya julusu fi shay'in illa fi akhiriha ka gani magana ma ta zo kai wato karatu daɗi ne da shi wallahi ba abin da yake da daɗi irin ka faɗi magana kafin a je wani guri sai kaga wani magana ta zo ta goyi bayanta wallahi na faɗi maganar saboda na san na karanta ta shekara da shekaru amma ban san akwai hadisi a gaba da zai goyi bayan abin da yanzu na faɗa muku ba sai ga hadisi yanzu mun iso ni dai na san na karanta matsalar shekara da shekaru an gane maganar da kyau ko Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka daga nana Aisha Allah ya ƙara mata rahama ya haɗa mu da ita aljanna ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli annabi ya kasance yakan yi sallah da daddare salasata asharata raka'atan raka'a goma sha nawa sha uku to kaji kuma ita fa tace baya ƙarawa shi yasa malamai suka ce maganganun na na Aisha ma sahabbai da kansu ma sukan yi mata ta'aqibi wato wato ba sa yanke hukunci da magana ta kai tsaye wani lokaci ana aisha za ta iya ce maka kaza yau gobe kuma sai ka samu maganar ta kuma ta saba kaza kuma to wani lokaci yanayin wanda kake bawa fatawa ne ke jawowa ka faɗi wannan magana wani lokaci kuma kula da wani abu da annabi ke yi ne a wasu lokuta yake sa nana aisha wata sai aji ta faɗi kaza ta faɗi kaza na Aisha tana da irin waɗannan abubuwan da yawa a cikin maganganunta ɗazun nan muka ji ta ce annabi baya ƙarawa a kan raka'a sha ɗaya a ramadan ko ba a mai ba yanzu kuma muka ji ta rawaito cewa annabi ya yi raka'a goma sha nawa sha uku to kaga in baka san yaya harkar take ba ka ce ga tuka da warwara to kawai tabaran gane karatun ne baka da shi ka je malamai su koya ma yadda ake bambance tsakanin maganganu ina fata ana fahimtar magana amma idan kai dan bana bakwai ne kace bari ka hukunta magana da mujarradin abin da ka gani kawai a rubuce to zaka an ce wata magana mara daɗi akan nana Aisha wanda kuma ba haka bane ba kun gane magana da kyau ko na'am eh eh ware da gaske eh sai kai tahiya sai kai sallama sai kai biyar eh ya zama sha uku kun gane tambayar da yake yi ko ba a ji ba ya ce yanzu wannan ya nuna kenan idan misali ashar ne za ka yi raka a sha uku to idan ka zo in kai ce allahu akbar ba za ka tsaya ba sai ka je takwas ba ku gane ba yauwa sai ka yi raka a nawa takwas ai ta kuma wallahi ta fi sauki eh wato dan zaman na ai tahiyar ne ya fi muku sauki a kai haba wannan ba ta fi sauki ba yawwa ni dai a guri na wannan ta fi min sauki yi ta fi sauki ba tahiya ba sai a ƙarshe an yanka tahiyoyi kusan guda uku ba eh wani ba zai iya wani ya rike kaji abin da malai ya faɗa ya ce a najeriya muke rike lissafin takwas nan sai a hankali wato mutane suna shan kulake ko ana shan kulake ba kowa ne zai iya rike ma takwas nan ba hudun ma da aka ce a yi hudu a yi sallama wani ba zai iya rike hudun ba eh biyu ma wata sai a bata hanallai subhanallah kai wannan kasa ta mu Allah sai ta mana ita eh Allah ka mana sauki Allah Allah Allahumma Allahumma buɗa mana ya Allah eh Allah ka buɗa mana wallahi haka ne wallahi aka ce za a jera wani sai ya bace kaga ai ta fata hi wa liman wannan yace uku fa akai wannan yace kai biyar ne wannan yace kyan wannan dama ka yi ta kai kadai a gida yawa kai din ma kai kadai din wallahi wata ran ka rikice kai kadai din ma eh eh suka yi raka'a biyu subhanallah kai ka ji wani abu da ya faru wai wani masallaci ne suka yi sallar a zahar raka'a biyu kuma liman ya doka sallama kowa ma ya doka sallama kuma kowa ya tsine abin shi ba wanda ya gane raka'a biyu aka yi sai wata mata tana cikin gida tana jin Allahu akbar sami Allahu ita ne ta san raka'a biyu aka yi ta ce maza a je a gaya wa liman da ba musallan azhar nan nufa raka'a biyu aka yi wannan ita ne rafkanuwa kenan inna lillahi wa inna ilaihi eh subhanallah lalle rafkanuwa ta kai rafkanuwa a gurin nan kuma wallahi yana faruwa kowa sai ya manta wallahi saboda an zo sallah ne wane yana tunanin bai yi ce fanan rana ba wane matarsa ta rikita masa lissafi wane kuma a shago ba ciniki kaga kowa hankalinsa ba a jikinsa yake ba eh kaga dole a samu rudani kai Allah ka kawo mana sauki Allah ka amsa mana ibadunmu to shine a bari mu karasa lokaci na abin nan to shine take cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin kaji ko yakan yi wutiri da kwaya nawa biyar abinda take nufi da yakan yi wutiri da kwaya biyar shine idan ya fara tun daga farko ba zai tafiya ba sai a ta nawa sai a ta biyar dai eh sai a ta biyar kaga yayi wutiri a da kwaya nawa da kwaya biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya tsayawa a kowai sai a me sai a karshen ta biyar din sannan in ya tayi kuma sai kawo nawa kenan yayi takwas kenan ga takwas ga biyar ya zama nawa sha uku kaga yayi wutiri da kwaya biyar ina fata kun fahimta wa anha qalat كنا نعد له سواكه وطهوره آه فيبعثه الله ما شاء الله أن يبعثه من الليل wannan karatun akwai akwai jawabai da yawa a kansa in muka shiga cikinsa za mu jika shi kuma ba mu kai ƙarshensa ba saboda haka kawai mu dakata a nan mu yi haƙuri an gane eh mu yi haƙuri haka eh na'am waye ne na'am wa alaikum salam ta eh eh sai ka tashi eh zan yi zan yi haka ɗaya ne in yi da wancan mutumin ya zama haka a biyu sai in kalla wani na in mutumin ɗazu kamar hankalinka ya ɗan kauce kaɗan baka ji akwai malam yusuf ya yi tambayar mun ba da amsa idan mutum ya yi wutiri farkon dare sai ya kwanta bacci sai kuma ya zama yana so ya sake yin na filfili abin da ya kamata ya daga ya farka raka ɗaya zai fara yi tukunna sai ta buɗe masa wancan wutirin da ya farkon dare sai su zamanto in da raka uku ne sun zama nawa sun zama hudu in wutirin da biyar yayin sun zama nawa sun zama shida ina fata kun gane sannan sai ya ci gaba da yin bibbiyunsa bibbiyunsa daga ƙarshe sai ya ƙara yin menene guda ɗaya shi kenan ka gane tambayar masha Allah na'am alaikum salam to Allah ya sa ina da amsa ne kuma eh ban ji ba eh sallama biyar ba eh raka'a goma ba nan ba lalle bane he kayi haka ma'ana ba lalle bane he kayi goma kana iya yin kasa da haka kawai dai abin da ake so duk adadin da kai ya zama akwai kwaya nawa a sama kwaya ɗaya ka gane magana ba lalle bane sai kayi biyar din sallama biyar din kana iya yin biyu kai raka'a wutirin kwaya ɗaya kana iya yin uku kai wutirin kwaya ɗaya duk ya halatta na eh shafa'i da wuturi wanne kuma ka yi sallama hudu kuma wanne shafa'i da wuturi ban gane tambayar taka ba ko akwai wanda ya gane to yauwa gaskiya ne mala yakubu wato abinda ya kamata mu fahimta na sha yin magana ita shafa'i da wutiri da ake faɗa fa ba wata sallah ce ta musamman ba ita ɗin nan dai wutirin nan da ake magana ita ɗin ne wato ka ga dama idan aka ce an yi isha ka ga dama ka yi sallan nafila raka a biyu ka yi wutirin ƙwaya ɗaya su ne shafa'i da wutiri na fata an fahimta ka ga dama ka yi biyar sai zama hudu su ne shafa'i ɗaya kuma ita da menene wutiri kaga dama ka yi bakwai sai zama shida su ne shafa'i ɗaya ita ne menene so ba wai an keɓanta wannan shafa'i da wuturin wasu salloli ne na musamman su idan wato aka ce an yi sallar isha sai ka yi su ba a suna cikin kiyamun lailin kaga dama ka haɗa su da sauran sallolin ka na dare kaga dama ka bar su kawai ko ka tsaya iya su ko ka ƙara bayan su kawai in ka yi shafa'i da wuturi a farkon dare in za ka ƙara tahi cikin dare to in ka tahi da ɗaya za ka fara sai ta buɗe ma wancan wuturi na farko sun zama hudu sai ka ci gaba da bibbiyu bibbiyu daga baya sai ka sake muturin ƙwaya ɗaya shikenan ka gama jama'a an gane magana Allah ya shirya da mu wa alaikum salam kai ne na kusa da ƙarshe kai ne na ƙarshe to eh eh za ka yi mata ƙabli za ka yi mata tahiya ba eh sai ka zauna kai tahiya in ka yi ta kwaya ɗaya sai kai sallama eh kwarai da gaske insha Allah da niyyar cewa ka buɗe wancan wutirin mana ta zama kwaya biyu yanzu ai da guda uku kai da farko shafa'i da wutiri to yanzu kuma kana so ka ci gaba da nafila sai ka ƙara guda ɗaya sai su zama hudu da na farkon can guda uku da ita wannan sun zama hudu to yanzu kaga baka da wutiri ko to sai kai ta yin nafilfilin ka yadda kake bukata in ka gama adadin da kake bukata sai ka sake yin kwaya daya kaga ka sake kullewa kenan an gane magana shi ne bayani Allah shiryar da mu abin da muka faɗa daidai jama'a Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe na na to akwai tambaya da muke so ta shiga ciki guda ɗaya insha Allah na
akwai yan uwa da suke bibiyan mu wanda suka rubuto tambaya suke son kuma malam ya samu sun yi tambaya kan shin ana iya ana iya yin rakatai da fajr ba tare da an karanta sura ba ko kuma hakan baya yiwuwa sai da sura tambayar su kenan su na gane a in ba ku manta ba mun faɗi surorin da annabi ke karantawa a me a rakatai da fajr wanda surori muka ce kuliya da kulhuwa to gaskiyar magana gaskiyar magana in dai kana so wato raka'atan alfajirin ka ta cika kawai ka karanta su tare da sura kun gane magana tare da cewa sallar nafila kowace iri ne in baka karanta sura ba sallar ta yi kun gane magana fatiha dai kan dole a karanta ta amma sura ba lallai ba ne a sallar menene nafila amma a farin lafa wajibi ne ina fata kuna fahimtar magana to amma tun da annabi an samu yana karanta me surori ma'ana ya sunnanta mana karanta surori to in kana so ta cika cif ka karanta surori shine kawai abin da yafi wallahu a'lam na'am shikenan ko to muna addu'a subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya yi mana dukkanin matsalolin mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya gafarta wa iyayen mu ubangiji madaukakin sarki ya hada mu da su a jannatul firdausi akwai ba su bukatu da yawa a wannan guri ya Allah waɗanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba da wanda suka faɗa mana da baki da wanda ba su faɗa ba ok to to akwai ba su bukatar addu'o'in bari a karanta sai mu haɗa gaba ɗaya eh insha Allah eh kwarai akwai ɗan uwa yace yana neman shirya ne Na'am.
ya kasance yana cikin saba wa Allah Allah ya yi amma ya yi dama ya tuba yake roƙon mana da kuma su tafi da Allah Allah ubangiji ya ayyuka kuma su kuma ya nesa kan da yin sako Amin.
wanda yake ta gidan babansa ya rushe cikin damuna Na'am.
kuma har yanzu sau da bar kammalawa ba a roƙa musu Allah Allah ya ba su ikon gidawa na'am amin wanda yake cewa yana son yana son yin karatun alƙur'ani